الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوشات آية قوتا safar hijira ta 1440 wadda ta yi daidai da 21 ga watan goma shekara ta 2018 ta miladiya yau insha Allah za mu fara karatunmu na alfiyat ibn malik so wannan zai don haka wannan zai zamanto darasi na farko kenan na wannan littafi mai albarka alfiya a ilimin nahau da sarf wai na neman tarjamar ibn malik ne amma na ganin yawa ibn malik abta'i muhammad ibn abdullah ibn malik abta'i shine wanda ma'abucin wannan littafi wanda ya yi ya waƙe shi a cikin baiti dubu kuma za mu karanta sharhin sharhin ibn aqil ibn aqil abdullah ibn abdurrahman al-uqaili al-hamadani al-misri shi ibn malik sunansa muhammad ibn abdullahi ibn malik al-ta'i al-jayyani daga jayyan madinatu jayyan a jayyan bil andalus a gani turawa ne suka sannan ya yi intikali zuwa dimashq a lokacin ayyamud daular ayyubiya wadda a can ya rayu a can ya a can ya rasu wannan littafi nasa ya wato shi ya kasance yana daga cikin waɗanda suke imam ne a ilimin arabiya don haka ne ma lokacin da da aka da aka zo da nushar al-yuniniya ta sahihul bukhari wadda take ita ce nuskar da ta tara dukkan nusak da suka sassaba na bukhari sai aka karanta ta a gabansa wanda dukkan a ya rinka taujihin kowace riwaya ta fuskarta ta arabiya wanda wannan yana nan a cikin littafi wanda yanzu an buga shi ina da littafin shawahidu tawdih shawahidu tawdih wa tashih limushkilatil jami'i sahih ina ganin sunan littafin kenan yana cikin shamila shawahidu tawdih ko yanzu na shawahidu tawdih wa tasih limushkilat نعم لمشكلات الجامع الصحيح شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح سنجي زمني ده إمام النووي a a tun da dn damascus ne kuma bambancin su a bambancin a rasuwarsu a imamun nawawi shekara 646 ne ko? da 26 da 76 da 76 da 76 na'am saboda ka imamun nawawi ya rasu bayan ibn malik da shekara hudu shi ibn malik ya rasu 672 an ce a cikin babin al-mubtada wal khabar da ya kawo baitin ya ce wa rajulun min al-kirami indana wa ragbatun fil khairi khairun wa amal birrun yasunu to da ya ce wa rajulun min al-kirami indana an ce yana nufin imamun nawawi yana nufin imamun nawawi ya rasu kamar yadda muka ce a shekara ta 672 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na'am to bismillah sai mu karanta a dan abin da ya sawwaka ko da muqaddima ne zuwa dai karfe 12 insha Allah sai mu sai mu ci gaba da abin nan din na'am
bismillah alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فيقول المؤلف رحمه الله قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رزقا لغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق هائل تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة قال محمد محمد ياتي هو ابن مالكي ai shi ne ɗan maliku sunansa muhammad ibn abdullahi ibn malik ya nasabta kansa ya zuwa ga kakansa saboda banu na banu abna'ina kuma kamar yadda annab sallallahu alaihi wasallam ya kyance anan nabiyu la fakhara anan nabiyu la kadhib ana ibn abdul muttalib na'am saboda haka mutum zai iya nasabta kansa ya zuwa ga kakansa ya ce ahmadu rabbi wannan shine maqulul qaul ahmadu rabbi ina yabo ga ubangiji na allah wannan badal ne wato shine allah khaira maliki wannan zai zamanto hal kenan halin kasancewarsa khaira maliki tunda bai yi masa nasaba ba ma'arifa ba ne ballantana a ce ya zamanto a na'at a khairar maliki musalliyan ala nabi al-mustafa ina mai salati akan annabi al-mustafa wanda yake abin zaɓi wa alihi da alayensa al-mustakmili na sharafa waɗanda suka tattara waɗanda suka kammala wato ɗaukaka sun cika wato asharaf ɗaukaka alayen annabi sallallahu alaihi wasallam sun tattara wato ɗaukaka sun tattara daraja wa asta'inullaha fi alfiya kuma ina neman taimakon Allah a cikin alfiya wato a cikin rubuta alfiya alfiya wato ya kira ta alfiya a sifanta ta da adadin abiyat din da ya yi baituka da ya yi wato saboda abinda ta kunsa baituka dubu maqasidun nahwi biha mahwiya ita wannan alfiya wato abubuwan da ake nema na ilimi wato almaqasid jam'u maqsad shine wato abinda ake nufinsa ma'ana wato maqsudul ilmi maqsudul ilmin nahwi abinda ake nema na ilimin nahwu a mahwiyatun biha wato an tattara su a cikin wannan alfiya domin littafi ne wanda yake kusan shine almuntaha a ilimin arabiya idan mutum ya idan mutum ya wato ya same shi ya fahimce shi ya tara dukkan mabahid na ilimin arabiya tuqarribul aqsa tana kusantar da abin da yake mai nisa wato abin da yake mai zurfi na ilimi wanda yake na sabanin malaman nahau da rintsi na ilimi to tana kusantar da shi bilafzin mujazi da lafazi wanda yake takaitacce mai ma'ana ba mai yawa ba amma kuma mai tattara dukkan ma'anar da ake nema to fa'idar ta kenan don ya zama fa'idar yinta da wannan uslubi don a sauƙaƙe haddata saboda lafazi wanda yake mujaz yana da sauƙin a kiyaye shi wa tafsutul bazla kuma tana bayar da kyauta wato tana shimfiɗa kyauta bi wa'adin munjazi da alkawari wanda aka cika shi abin da yake nufi da nan a nan da albazl kyautar da yake faɗa shine buga misalai in ya kawo maka ka'ida to zai kawo kan misali wanda zai taimaka maka wajen fahimta to wannan alkawari ne ya yi kuma ya ce wannan alkawari munjas abin cikawa ne abin tabbatarwa ne kuma za ka gani ya cika shi abin cikawa ne munjazi wa taqtadi ridan kuma tana hukunta yarda wato duk wanda ya karanta ta zai yarda da ita shi yasa kaga tun daga lokacin da yayi ta har yanzu kusan kowa akan ta yake da sharhi a da sharhi daban-daban kusan ta zamanto ita ce mai wada ita ce ita ce muntaha sai dai a yi mata sharhi ko a yi mata afon ko a yi mata a yi mata ziyadat kamar yadda yan mauritaniya suka yi mata al'ihmirar na'am ba a samu ya mata nasi ba a sai dai cikin sharhi masu sharhi ne sukan yi masu sharhi a cikin shiruh ɗinsu sukan yi naƙadin da za su yi wa taqtadi ridan to saboda ka tana hukunta yarda bi ghairi sukhti ba tare da fushi ba wato ba za ka yi fushi ba in kana karanta ta kace yaya aka yi bai kawo wannan matsalar ba yaya aka yi kawo wannan bai kawo misali ba fa'iqatan alfiyat ibn fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti halin kasancewarta mai kerewa ce ga alfiyar ibn mu'ti wato gabaninsa akwai wata alfiya ta ibn mu'ti ibn mu'ti shine yahya ibn abdul mu'ti al-zawawi yahya ibn abdul mu'ti ibn abdul nur al-zawawi al-jazairi dan jazair ne eh al-zawawi ai garin zawa gari ne wanda ya tara malamai da dama a afwan a kabila ce ta barbar wadda akwai malamai da dama a cikinsu to daga cikinsu akwai ibn mu'ti ya shahara da ibn mu'ti amma sunansa yahya ibn abdul mu'ti ya zau a jazair aka haife shi gabacin jazair ya yi hijira ya tafi dimashq a lokacin sarkin al'ayyubiyin kun san al'ayyubiyin su ne al-mamalik waɗanda da, da salahuddin al'ayyubi shi ne assasa daularsu a wadda suka mallaki misra da dimashq to sai ya tafi misra sai ya tafi dimashq ya tafi damascus to a can damascus din sai ya haɗu a lokacin akwai sarki da ake ce masa al-malik sultan isa lokacinsa shi kuma ya kasance mai son malamai mai kusantar da malamai don haka ya kusantar da ibn mu'ti ya ba shi daraja ya sanya shi mai kula da ya sanya shi mai kula da al-ahbas hubusi sau da kai samu mukami a daula kuma ga karantarwa to a lokacin ne ya rubuta alfiyarsa a nahau dama shi imam ne fil arabiya kuma faƙihi ne amma a mazhabar hanafiya duk da yake ɗan maghrib ne amma faƙihun hanafi to a nan ya rubuta alfiya tasa an ce ya rubuta ta ya fara rubutunta a shekara ta ɗari shida da a lokacin yana ɗan shekara 29 623 kenan ya gama ta a 625 a cikin shekara biyu ya yi ta shi ya rasu a shekara ta 654 saboda haka sun zauna a damascus tare da ibn malik gari ya hada su amma a ƙarshen rayuwarsa ya koma misra saboda shi a bayan mutuwar almalik isa ɗansa sai ya intikali ya koma misra to sai ya tafi da shi ibn mu'ti kuma da ya koma misra ya kasance ya jibinci karantarwa a babban masallacin nan na alkahira na amr bin al'as masallacin amr bin al'as har ya rasu a shekara ta 654 bayan hijira to ibn malik ya ce to shi ya fara yin alfiya shi ya fara yin alfiya a ilimin nahau don ya kusantar da ma'anonin ƙa'idodin wannan fanni ga ɗaliban ilimi to shi ibn malik kaga shi ma zuwa ya kenan ya yi koyi da gwani to sai ya kamba makansa ya ce ci alfiyarsa ta fi alfiyar ibn mu'ti ta fi alfiyar ibn mawti a ita kanta alfiyar alfiyar ibn mawti ya kira ta ad-durratul alfiya ad-durratul alfiya wadda tana nan akwai ta har ma an yi sharhinta cikin mutanen zamanin nan akwai malamai da suke sharhinta kuma in kuka yi sacin ɗinta a intanet za ku gani za ku iya downloading wanda suka yi sharhinta sun ce alfiyat ibn na'am ad-durratul alfiya ad-durratul alfiya wanda suka yi sharhinta suka ce ta fita ibn malik sauki da daɗi ka duba daɗin abiyat in ibn malik amma ta ibn mutsi wai ta fita salasa salisa haka take to amma ibn malik ya ce tasa ta kere alfiyar ibn mutsi ta kere ta kam saboda tattara masail masail ɗin da ke cikin alfiyar ibn malik sun fi na masail ɗin da ke cikin alfiyar ibn mutsi to da ya yabi alfiyarsa sai ce wahuwa bi sabqin haizun tafdila amma shi ya tattaro tafdila wato falala wato bashi matsayi a tafdil wato gabatarwa da bashi falala ya hada dukkan abin da zai sa a bashi falala bi sabqin saboda shine marigayi shine ya riga da rigayi da wucewa gaba wa huwa bi sabqin da wucewarsa gaba ha'izun tafdila ya tattara dukkan abin da zai sa a bashi falala to wannan yana daga cikin wato a bayar da falala ga ma'abuta falala wannan yana daga cikin adala ta ilimi da rashin girman kai da kuma rashin gurur rashin mutum ya rudu da kansa wanda yake da falala ka bashi falalarsa yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa anzilun nasa manazilahum ku ba ku tsayar da mutane a matsayinsu to wannan yana daga cikin kyakkyawan ladabi da ya kamata ɗalibin ilimi ya sifanta da shi ka tabbatar da falala ga wanda ka iya falala ba mutum wato wanda ya fika ka ce ya fika to shi ba don komai ba sai don kan cewa shine ya fara don haka kaga duk wanda zai zo yayi sai ya zamanto hasana min hasanati tunda yayi koyi da shi saboda man sanna sunnatan hasana eh kuma man sanna sunnatan hasana eh mustaujibun sana'iyar jamila yana cancantar yabo na kyakkyawa wato ya cancanci yabe shi dan ya riga ni wallahu ya bihi batin wafira Allah zai hukunta da kyaututtuka da baye-baye wafira cikakku wannan addu'a ce da ta zo a sigar a jumla ismiya saboda jumla ismiya ta dullu ala thubut wato kamar ma wato Allah ya yi kuma zai ta yi to wannan duk yana daga cikin sigar addu'a addu'a ba kawai da fi'ilul amr take zuwa ba tana zuwa da fi'ilul madhi tana zuwa da fi'ilul mudari tana zuwa da jumla ismiya wallahu yaqdi bihi batin wafira li wa lahu gare ni da kuma gare shi fi daraja fi darajatil akhirah a cikin darajoji na rayuwar dayar wato rayuwar karshe والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة to wannan da haka ya kammala muqaddimarsa ya kammala muqaddimarsa ta wannan alfiya wadda zai bude ta gashi nan ya kawo amma wannan akwai bambanci tsakanin abin da muhiddin abdulmajid ya faɗa a kan ibn mu'ti da abin da kuma mai sharhin durratul alfiya ya faɗa mai sharhin durratul alfiya ya ce ya rasu a shekara ta 654 shi kuma nan ya ce ya rasu a shekara ta 688 na'am zawawa eh ita ce kabilar tasa bijaya eh bijaya eh ita ce ita ce jazair din ai albijaya daga nan ne ake nasabar albaji eh albaji abu walid ga tarjamarsa a cikin siyar alamin nubara al'allama shekun nahu zainuddin abul husayn yahya ibn abdul mu'ti ibn abdul nur az-zawawi al-maghribi an-nahawi al-faqih al-hanafi mauliduhu sanata 64 wa 500 yawa kaga abinda wannan shine al-asah ga abinda zahabi ya faɗa an haife shi shekara ta 594 وسمع من القاسم ابن عساكر القاسم ابن عساكر آه، صاحب ال- آه، آه، تاريخ دمشق وصنف الألفية والفصول وله النظم والنثر وتخرج به أئمة بمصر ودب- وبدمشق وكان يشهد فحضر عند الكامل مع العلماء فسألهم زيد ذهب به هل يجوز في زيد النصب فقالوا لا فقال ابن معطي يجوز على أن يكون المرتفع يذهب به المصدر الذي دل عليه ذهب به وهو الذهاب ويكون موضع ويكون موضع به النصب فيكون من باب زيد مررت به فأعجب الكامل وقرر له معلوما وقد أخذ عن أبي موسى الجزولي مات في ذي القيدة سنة ثمان وعشرين وستمائة بمصر تو shi kuma eh, an sa an ƙara samun 80 wa 600 wa 20 bi misir in a kan haka zai zama to shekararsa 28 kenan kawai Eh, a shekararsa 34 kenan kawai a rayuwa akan abin da zahabi ya faɗa na ganin akwai kuskure abin da ke wuri da suke sake hamsiniya arba a sittin Ar- arba'a wa sittin eh am na'am arba'in wa sittin ba wa tis'in ba sahih arba'in wa sittin wa khamsumi'a to wannan ya dace da abin da shi ma Ib- Muhyiddin Abdul Abdul Hamid ya faɗa kwarai haka ne to ina ganin wannan na'am khamsumi'a wa sittin wa arba'a arba'in wa sittin wa khamsumi'a saboda haka ya ya- yana ya rasu yana da shekara 66 kenan ya rasu 28 wa 20 wa 60 wa 600 kawai karibin min turatun imamu shafi'i min turbatul imam shafi'i na'am eh saboda saboda at-taqaddum ba saboda fa shine wanda yake shine ya fara ai kaga kamar yanda yace din ne mustaujibun sana'iyal jamila an fagulu min takaddi eh to shi ne ya ai ko wanda- wanda ya share fage ai babu kamar sa Mm. na'am na'am بسم الله الناطق bismillah ايش شيء بسم الله
آه، شي ابن مالك آه، آه، ابن عقيل ابن عقيل ya yi sharhin bismillah da yi ba ai shi daga kalamuna ya fara sharhinsa ko ba kama ko ba haka yake ana kuma eh to sai mu kyale sai Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tafi kalamuna na'am tuqarribul aqsa tana kusantar da abin da yake manisanci kaga wannan akwai akwai jinas tuqarrib al-aqsa na ma'ana tana kusantar da wanda yake ma- wanda yafi komai nisa shine abin da yake wato abin da yake sanin sa mai rintsi ne wanda yake sai ka je cikin mutawwalat manyan tafai za ka ganshi to ita za ta kusantar maka da shi wa ghayruhu a- a- a- a- a- wa- wa ghayruhu fil qutri a- menene a a- a- مثل أنقى المغربي في كل نحي من نواحي المغربي كو آه. وغير آه. ينا نفن وان مذهب مالك كأنقى مغربي abin wanda yake mai nisa ma'ana ba a samun wata mazhaba sai mazhabar malik a maghrib na'am ban ji ba eh nasrul wurud mu karanta nasrul wurud na'am eh wa ma siwahu mithlu anqam anqamu to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka